من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan yini na biyu a cikin wannan halka ko je daura ilmiya da ake gabatarwa wanda wannan kuma shi ne halka ta hudu ko ta hudu ta hudu masha Allah ce mun yi yau in Allah ya da zamu yi guda uku kenan zamu tashi in Allah ya taimake mu zamu kenan yau zamu zo akalla muna da halka shida bi iznillahi jalla wa ala kamar yadda kuma muka yi bayani cewa ɗalibai su yi ƙoƙarin su ga cewa lallai ana haɗa cewa saboda yana da amfani da kuma tasiri domin haɗa ita ce abinda zai sa a duk inda kake kana tare da karatunka sannan kuma duk wanda ya harda baya waja to daidai yake da samu mutum mai jarinta ta gudu ya bi barewa da gudu ya yi minti talatin ya kamo ta sai ya zo sai a ajiye ta kusa da shi yana shi shekara mai ɗaure me za a yi za a sabon gudu ko wannan shi ne ka'ida sai dai ba mamaki sabon gudun ya zama minti ashirin za ka kare ka karo ta amma dai an sake kenan mu yi kokarin mu hardace yana da tasiri musamman yanzu galiban ka dauka ɗalibai da ke da kai muna cikin bakan su ne a yanzu shi da cewa wasu daga cikin malaman makaranta ne to amma lokacin ko da ka sallami ɗalibai tsakanin lokacin da ke da kai da kuma zuwan ka gida kai kokari kai yadda za ka ga wani ɗalibi ne kuma yana mutane ba kuɗi wancan bai hada wannan ba wannan bai hada wancan ba yana da kyau mai ba wani hada wa baki daya alamu da ni ana duka bashi har da ranjo dan haka zamu ba wa malam ci gaba bismillahir jalla wa ala muna fatan Allah ya yi malam jagoranci kuma Allah ta'ala ya amfana da mu da shi baki daya ya sa ya zauna karatu ya zama to sanadiyar tsira mu duniya da kiyama
alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake dawowa a darasinmu da muke gabatarwa da wannan daura a cikin littafin manzuma ta qawaid al-fiqhiyya ta al-allama Abdulrahman bin Nasir as-Sirri ajiya mun tsaya a baiti na biyar, ma'ana mun karanta hudu za mu shiga na biyar, don a tantance da kyau ya ce muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da ku gaba daya malam ya ce wa min ƙawa'idi shari'ati taisiru fi kulle amrin na bahu ta'asiru ko na bahu ta'asiru irin wannan malam ya ce a haddace to ɗan abin da zan ƙara shine wazinin da aka wato gina littafin a kansa ya kamata ka fahimci shi kaga wa min ƙawa'idi shari'ati taisiru مستفئل مستفئل مستفئل في كل أمر نابه تعسير kaga in kan rike wannan ka hada ina ganin shawara ce da kawo fa kun ce dole sai kai haka ba ka hankalta ma wannan to yana daga cikin ka'idoji na shari'a at-taysiru shine sauƙaƙawa akwai sauƙi ita kanta shari'ar asalin ta sauƙi ce domin da za mu bi shari'a a cikin kowane al'amari da mun samu sauki a rayuwa duk tsananin da kuka ga an samu ko a kasashen musulmi ko a kasashen da ba na musulmai ba to sanadiyar wannan wahalar kin bin shari'ar musulunci sai dai shedan zai nuna maka bin musulunci wahala ne shi yasa kuke ganin turawa da kafafen yada labarai na turawa kullum abin da suke nunawa musulunci wahala ne da shi mi yasa suke wannan saboda idan baka fahimci gaskiya ba sai a zuwa yaudare ka yanzu mu a kalle mu a kalle kasashen turawa suna da arziki da suka sata bayan wanda suke dan kadan da shi yana can a wajensu arzikin duniya ba a wajen mu yake ba ko ba haka ba motoci na duniya mu sai an kashe galibi ake kawo da turist ko tuwaris ko ba haka ba sutura ba muna samun tamu wanda muke yi amma dai irin tasu sai dai a kawo kosho ko gwanjo to amma kuma me yasa suka fi mu tsoron duniya saboda babu addini tare da su shi yasa kada ka sa tsammanin America da Rasha da waye cikin sauki suke duk inda babu addinin musulunci ba saukin rayuwa idan da zaka je kaga yadda suke rayuwa da sai ka gode ma Allah to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta kuma da za a bi musulunci wallahi da za a samu sauki a duniya gaba daya yanzu duk yaƙi-yaƙin da ake yi a duniya sanadiyyar su rashin bin addinin musulunci saboda wannan wannan fawa tana son ta zalunci wannan fawa wannan tana son ta zalunci wannan sai ai ta yaƙi kai tsammanin ka muna cikin yaƙi ana yaƙi yaƙi waɗansu wurare yau yaƙin da ake yi na rasha da ukraine duk duniya faɗa min yadda da kai shi babu to da haka ka sa tsammanin al'ummar da ba ta bin addinin musulunci tana cikin sauki addinin musulunci shi karan kanshi sauki ne duk wani abu da ka gani a cikin musulunci ana ce a'a akwai tsanani gare shi idan aka koma aka hankalta sai a gane sauki ne amma jahili ne bai gane ba walakum fil qisasi hayatun Allah ce cikin kisasi akwai rayuwa sai wuce yau ya za a kashe mutum kuma ce yayi rayuwa ba karan bane ya kamata a ce cikin walakum fil qisasi mautun aka zahiri zai baka amma me ake nufi da hayatun saboda idan aka tabbatar da shari'a ta kisasi to wanda ya sai in ya kashe za a kashe shi zai kashe hayatun ta samu idan mutum ya kashe mutum ba a yi kisasi ba aka bar shi yana yawo za a kashe shi kuma za a kashe shi ba idan an kashe shi yan uwan shi ba za su kai dauki ba za su kai dauki za a yaki kuma za a yaki ba mutum nawa za a kashe suna da yawa kisa aiki da musulunci shine sauki hatta da waɗannan abubuwan dan galibi abin da suke tallata ma duniya abu biyu ne mai hattara galibi abin da ya shafi musamman hudud a ce idan mutum ya yi zina za a yi masa bulala ɗari ko ba haka ba in mutum ya yi sata za a yanke masa hannu ai ba haka ne aka ce za a yanke hannun ba wace irin sata ce akwai sharuɗa amma ba sa faɗan wannan ba duk sata mutum zai yi ba a ce an yanke hannunsa sai an bi sharuɗa gaba ɗaya haka zinan ba akwai dokoki akwai shaidu idan aka samu shaidu uku buskai hudu ba ko da ya yi zinan ba su shaidu su za a yi mabudu to amma kaddarta an kashe mutum ya taɓa yin aure ya yi zina auren ma shi ma ba aure ba ne kawai idan aka yi mutu aka ɗora wa mutum aure da mace amma wannan matar ba su yi kwanciyar aure da ita ba sai ya sake ta su sai aka same shi yayin zina wannan hukuncin na cewa in mutum ya taɓa aure a kashe shi bai haushe ba ba muhsin ba ne kuna ana fahimta ka kenan mutumin da ya yi aure kuma ya ce ya saki matarsa koko yana da mata ya je ya yi zina kaga shi aslan bannar tashi yana da wurin da zai biya bukata amma saboda yana son ya bata al'umma yayi wannan kuma idan muka bar zina ta yaku za a bata ƴaƴan mutane to irin waɗannan mutane jarasim ne virus na al'umma dole sai an kawar da su kuma da ake son a kawar da su don mene don jama'a ne ta tsarkaka an yi sata an ce a yanke hannun mutane an ce abul ala'il ma'arri zan faɗi wannan saboda munasaba wani sha'ir ne fai da suf kuma wasu sun ce ya mutu ba a matsayin kafiri wasu sun ce daga baya ya tuba wannan dai sha'ani ne na ubangiji shi ya san me fa yace ya dumbi me a sai asjadin wudiyat ma baluha qut'at fi nisfi dinar تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار yace yadun hannun dan adam bi mi'atai asjadin asjad zinari ake nufi ba ba sai an ce zahab ba wato hannun da za a ba da diyarsa dinari 200 mi'atai asjad wudiyat daga diya ne asalin diya wudiya ne sai aka shafe wawo yace ma balu ha quti'at fi nisfi dinari ya za a ce in mutum ya saci nisfi dinar kuma rubo dinar a yanke hannunsa can 200 yan kaza ya ce tanaqut akwai cin karo da juna can ga bakin shi ma la la illa sukutu lahu wa an na'udhu bi maulana min Allah bayan ka ce ayi tanaqut kuma ka ce ma la la illa sukutu lahu sai dai fushi a wannan ai izgiri ne wa an na'udhu bi maulana min Allah sai wani malami ya masa raddi yace yadun bi mi'atay asjadin wudiyat lakinnaha quti'at fi nisfi dinar izzul qana'ati aghlaha وأرخصها ذل القناعة تفهم حكمة البادي wato wannan hannun da an kace da dinari 200 ake ba da diya an gane ko amma kuma a yanke ta a lokacin ta yi sa ta bugu dinar yace izzul qana'ati aghlaha abin da yasa ta yi tsada a wancan lokacin tana tare da wadatar zuci ba taba kayan kowa ba wa arkhasaha abin da yasa ta yi arha dhullul qana'ati kaskanci na rashin kamun kai ya ce fafham hikmat albani ka fahimci hikmat albani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala don haka yana daga cikin abin da nake kira zuwa ga ɗaliban ilmi idan muna karanta waɗannan ƙa'idodin bayan mun yi sharha su game da shari'a mu mu rinka ƙoƙarin nuna mahasinu shari'a al-islamiyya wa shubuhat al-musara haula hadhihi shari'a al-gharra domin mu kwantar ma mutanenmu da hankali su gane abinda musulunci ya zo da shi shine daidai ba abinda su turawa suke faɗa ba wallahu ta'ala wa min qawaidi shari'ati taysir yana daga cikin ƙa'idodin shari'a a sauƙaƙa fi kulli amrin nabahu ta'sir dukkan al'amarin da nabahu asalin nabahu abinda ya sauko masa ta'sirun tsanantawa dan an gina ta ne akan mi akan sauki Allah ce yuridullahu ma yuridullahu yaj'al alaykum min haraj yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum to sai malamai suka bada misali an yi mamaran shi lafiya izini sai taimama idan ba zai iya alwanna ana sanyi kuma kana da ciwo wanda baya son sanyi sai aka ce a kai taimama ko da ga ruwan domin fa illam tajidu ma'an kala biyu ne hukman wato haqiqatan aw hukman haqiqatan a rasa ruwa hukman kuma ga su ba ai amfani da su mara lafiya ruwa sun koma kankara ko ana aka yi wani sanyi ruwa sun koma tamkan kankara ba wanda zai ce maka kai alwala kai taimama domin rayuwarka shari'a tana hankalta mata fiye da ibada idan kai arwalla da ruwa masu sanyi an gane ko tana yi wa ka ɗauki ciwon da za ka mutu to in ka mutu sallar ta tsaya to ka yi taimama in ka yi taimama lokacin da sanyi ya wuce kuma suka ci gabar sallar kaga an yi ribatu da abubuwa guda ne misalin kamar mutumin da yake kan balaguro an ba shi dama ba sai ya yi azumi ba an gane ko yana da dama ya yi iftar yana da dama ya abin nan shi wannan zaɓi ne an gane ko mutumin da bai iya sallah a tsaye ya zai yi sallah sai ta a zaune yana yin zaune idan ba zai iya bai kwance ba an gane ko mutanen da aka ba izini su bar sallar juma'a a shari'a ko ba haka ba mutumin da yake kan balaguro ko juma'a ba ta zan wajibi a kansa ba da sauransu da shari'a ta yi ma uzuri yana daga cikin abin da muke sa'un matsala wani bai sallar juma'a ba sai ka ce a wannan mutumin ai kai wannan wannan ya kamata a fitar da shi daga cikin musulunci ba a gaya maka ai akwai uzur a safa mace juma'a ba wajibi bane gare ta ta zo ta yi sallar juma'a ko ba haka ba da sauransu kuma mutum yana kan balago an ba shi dama ya kasar sala a zahar da la'asar da kuma isha su ne ake kasar ru'un kamar yadda nan sushi suka tabbatar da wannan kamar jama'a bai da salatai in ana tsananin ruwa ko akwai abin da gari an yi ruwa kai tabo da laka mutum ba zai iya fitowa ba ce to ba da shi an gane ko wasu malamai suka ce har yankunan da ake tsananin zafi ko sanyi azhar da al'asar ana hada su kace ba matsala inda akwai uzuri shikenan domin al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama rashin karanta waɗannan ka'idodin ya sa da yawan ababen da mu musuluncin sauƙi ne kawo da ba ma san akwai sauƙin ba sai mu je mu ta yin abin da a ce ana ruwa gari ya ce kada ruwa ba ɗauke ruwa kuma ce dole sai mutane sun zo masallaci wa ya ce sai baka fahimci addinin ba Allah ya kyauta wannan ka'idar zamu bar ta haka mu je ka'idar ta gaba yace wa laysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'at-tirari وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وليس واجب با ولي أبو ديكي واجبي أكنك بالاقتدار إن بذاك يا أيك تشبه domin mi domin Allah da ya halice mu yafi yafi yafi yafi kowa sanin halin dan adam har kai da kanka Allah ya fi ka sanin kanka dan yanzu yadda jini yake gudana a jikinka baka sani ba yadda zuciyarka take bugawa baka sani ba ya jikinka yake aiki daga can ciki baka sani ba kawai amma Allah subhanahu wata'ala ya san komai da ke da alaƙa da shi yasa duk abin da Allah ya dora ce wajibi ne to yana daga cikin abin da ake kira wato almawada abin da zai hana wajibi ya hau a kanka idan ba za ka iya aikatawa domin duk shari'ar da aka ɗora ma ɗan adam ba zai iya yin ta ba to ƙarshe ba za a yi shari'ar ba ne yasa turawa da suke kawo dokoki a ƙasashenmu kun sa abin da sa dokokin ba sa cin nasara saboda dokokin na farko ɗan adam ya yi su ilimin ɗan adam ƙasir shi ba turan tana yawa bai taɓa zuwa afirka ba bai san afirka ba tana yawa ma labarin afirka kiki tana yawa shi bai ma yi dokar don a ɗora ta afirka ba shi ya ɗora ta ne akan al'ummarsa ko a al'ummarsa tana yawa kuma a wani yanki yanzu kun ga in kasar ingila da ake ma ingila an gane ko akwai waɗansu yankuna waɗanda ba dokar da ita ingila take aiki da su suke aiki da ita kamar yankin scotland scotland suna da nasu yare a ingila kuma dokokinsu na shari'a daban da na ita waccan ingilan me yasa saboda ɗabi'o'in ba ɗai ba al'adar ba ɗai ba yankin ba ɗai ba shi sa duk shari'a ta duniya banda ta Allah ba shari'ar da za ta iya haɗe duniya gaba ɗaya shari'a amerika ba za ta yi a rasha ba ta rasha ba za ta yi a amerika ba ta faransa ba za ta yi ba a amerika amma ta Allah ta shafi kowa da kowa saboda ilimin Allah bai taƙaitu ga wata al'umma ba bai taƙaitu ga wani zamani ba bai taƙaitu ga wani lokaci ba ash-shari'atu salihatun li kulli zamanin wa makan shi yasa kuke ganin al'ummomin duniya suna ta karban musulunci don addini ne wanda ya dace da dan adam muwafiqun li fitratil insan amma dokar da duk aka kawo wanda ba ta Allah bace kana ji kana gani kai da kake ce gani an azalu ka amma ba ta aiki wala ba ta aiki mutane da dama abin da suka gada wasu duk dokar da za a kawo ba za a gyara dan adam ba Allah da ya halicci duniya halicci dan adam shi kadai zai iya kawo dokar da za ta gyara dan adam Allah ya kyauta ya ce to duk abin da ya zama to wajibi ne aka dora maka shi ba za ka iya ba an ɗauke maka wala muharramun duk abin da Allah ya haramta maka ba wai ana nufin abin ba haramun bane ko ba wajibi bane a'a gittowan mani ya ɗauke maka shi in tabe hu dan an ce walaysa wajibun bil iqtidarin ba a nufin abin ba wajibi bane akan ka a'a fil asli wajibi amma uzurin da ya gitto sai aka ɗauke maka wajibcin idan uzurin ya wuce kuma abin ya dawo matsayin shi da wajibi wala muharram kuma ba shi babu haramun a ajin asalin sa haramun ne amma idan zarura ta gitto to ta zama to mani sai a cire maka haramcin saboda wannan zarura to gane wannan ko nassoshi Allah ce fattaqullaha mastata'tum faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajalifin li ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha kun gani ukuriha nan muna da kissoshi kuna gani kalima ce ta kafirci amma mutum ya faɗa aka ce a tunda cilasta da shi aka yi ba matsala ribi sauki na addinin musulunci kafirai ne sun tare ka ce to kai ka ce kai kafiri ne ko mahalbi ko kai ce shi kafiri ne kike da in sai su bashi amma ai Allah ya saba nake cikin zuciyarka kaga wannan sauki ne sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza nahaytukum an shay'in fashtanibu ko ba haka nan bane hadisin abu huraira ne cikin sahih bukhari da muslim yace to wa kullu mahdhurin ma'a darura duk abin da zamanto mahdhur intabe akwai mahdhur da zalun akwai mahdhur da za'un ya ante mahdhur da zalun ana nufin abin tsoro wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa at-tahdhir akwai kuma mahdhur zur zur da za'un yana nufin al-man'u shi yasa doka hana fita yawon dare ko wani abu sai a kira ta hadrut tijwan an gane ko an hana ka ka je ka yawo to nan wato nan kullu mahzurin dukkan abin da aka hana to ma'a darura in yana tare da darura ko darura ta shigo bi qadri ma tahtajuhu darura za a kaddara shi gurgudun darura shi yasa waɗannan ka'idodin suka ce la wajiba ma'a ajzin wala muharrama ma'a daruratin wannan baiti na shashi da kenan na sha bakwai wa daruratu tuqaddaru bi qadariha kina ad-daruratu tubihu al-mahdhurat da ake cewa darura tana halatta abin da yake haramu amma bi shar sun kace tuqaddaru bi qadariha sannan ita kanta darurat ba wai haka za a saka maka ita ba akwai dawabitu darura ya kamata cikin ilimi na al-maqasid ash-shar'iyya a karantar da mutane shi ita kanta darura sai in shari'a shari'a ce za ta ce wannan darura ce ba kai ba saboda idan aka bar mutane aka ce darura su su kaddara ba kansu darura to duk wani haramu sai sun mai da shi halal akran Allah ya ce wallahi abin ya zan darura lalura to kaga kowa ma sai ya dauki duk wata matsala lalura ce a'a ita shari'a ita za ta gaya ma abu kaza lalura ne ka'ida alal aqalla guda biyu na farko ta zamanto daruratun muhaƙaƙa lamuhama tabbatacciya ce na biyu ya zamanto laƙariƙa an gane ko lilhiyadi anha ma'ana babu wata hanya ta halatta wadda za a bi a biya buƙatar dole sai haram kuma ta zamanto muhaƙaƙa tabbatatta ce ba muhama ba ce kawai zato ne ake yi ina fata an fahimci ne mutum ne zai je misali ya zo banki karbi bashin bankuna amma yana da gidaje fa ku dibi yadda musulmi suke kwasa da shara kana da gidaje mutum za ka gani yana da gida goma sha biyar ashirin amma ya je banki karbi bashi a karkar da lura ce ina da lura ce kai da ke da gidaje ka sayar da gida ɗaya ka biya bukatocinka ina da lura take ana samu to sai ta zama to kuma muhakkaka muhakkaka tabbaci zarurar ta sabko hakikatan akwai zarurar na biyu ba wata hanya ta halatta wadda za a bi a samu wannan biyan bukata da haka bincike ne malamai sun san shi da wata zarura ya kamata a ce a yi mutane bayanin sa kwarai da gaske saboda kada mutane su ɗauki shari'a wasa kowa ya halatta baka sabin da ke so bi hujjatul darura ko bi hujjatul khilaf da sauransu Allah ya gane da mu to ga aklul maita mun ba da misali a jiya mutum yana cikin daji ba abinci sai iske mushe shi kenan bayan da za a yi sai ci mushen kuma in zai ci mushen malamai suka to za a duba to kaddaro bai kadariya idan garin da zai je kusa ne ma'ana nan da lokaci kaɗan zai kai sai ya ci shi kenan idan kuma wurin akwai nisa bai san ma inda zai je ba sai ya ci kuma ya yi guzuri saboda bai yiwa sai ya yi tafiya mai tsawo bai saba bai ce ya dawo sai ya guzuri in ya je wani wurin kuma har yanzu babu sai ya ci guzurin nashi yana tafiya da ya kai inda akwai abinci shikenan to qaddaru bi qadariha haka cewa ad-darurat tubihu al-mahdurat la budda an tuqayyad hadhihi al-qa'ida ad-darurat tuqaddaru bi qadariha Allah kyauta wanda kuma yanzu ma wannan ya shafi kasashen musulmai musamman bangaren wato likitanci da tiyata saboda galibin masu yin tiyata musamman a can shekarun baya ba ma musulmai bane yanzu an samu yayan musulmi suna karatu amma daktocin da musulmi sun yi karanci dole in za a wata tiyata dole za ku iske ba waɗanda suke musulmai bane ko kuma ko musulmai ne mazaje to ka gani in ba barura ba me zai sawar a ce mace sai an yi mata tiyata kuma namiji ne zai zo mata tiyata daga jikinta kaga sai barura wanda kuma wannan wurin dole wanda suke cewa kada a yi karatu kada a sa 'ya'ya mata su yi karatu so wannan lalurar mai kada da ita kana limamin juma'a matar ka bata da lafiya kuma babu doktor sai misali sai namiji wani wurin ma arno in ka ce ba za a fasa ba kuma ta mutu dole ka yadda to kun gani ya kamata mu zama muna da hangen nisa ina fata ana fahimta ta mu umma ce da ya kamata mu ne za mu koya ma wani ba koya mana za a yi bai dace mu dogara da wani ba wani ne ya kamata a ce ya zo ya dauka gari ba to da wannan nema yake sawar su turawa suke samun sirrin kasashenmu da wannan suke farlanta mana dokokin da suke bukata mu mutane su mutane amma saboda su suke da ilimi na kere-kere da cigaba sai su farlanta mana abin da ba masu da ce ba za ka yadda ba za ka yadda ba su ce to mu ko ba za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba kana ji kana gani dole su buɗe asibiti su buɗe coci ya za ka ji sai ce asibitin tare da cocin yake su masu aikin asibitin ta suke sallah cocin kuma ba za su yi yawon su zauna ba za su yi addinin su ba kuma ƙarya ne a can ma kasashen su akwai wanda zai shekara talatin ma bai yi cocin ba Allah ya kyauta sai mu je zuwa ga wato ka'ida ta gaba shine a baiti na 18 yace wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu shakku lil yaqini wa tarji'u al-ahkamu lil yaqin hukunce hukunce na shari'a suna komawa ne zuwa ga akan yaqini abinda an ka tabbatar da shi shari'a ba shakka bace abinda ake gina ana gina shi ne akan mi akan yaqini amma fala yuzilu shakku lil yaqin bada'a wato shi shakku ba zai kore yaqini ba an gane ko akwai hadisi na abin nan abbad bin tamim sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam abbad bin tamim daga amminsa amminsa yake cewa ya zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tambaya mutum ne yana sallah sai ya ji kamar dai yayi iska an gane ko sai ce la yanfati aw la yunsarif kada ya jula hatta yasma'a sautan aw yajida rihan sai ya ji sauti ko iska saboda shine yaqini shedan da ka fara sallah duk wani bala'i zai kawo shi shi yasa wani da an yi kabbara farko to ya ya fita sallah fa kawai tunanin sa nake nufi sai an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kai an mun kawo bakin yasa wallahi da ruku'in farko da raka'a farko da ta biyu da ta uku da ta hudu duk bai san me yake yi ba shi da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ga assalamu alaikum assalamu alaikum fa kuma dama ana ƙara sallah an kira shi ta waya sai danna assalamu alaikum shikenan ina ruhin sallar an ce ayi ruku'i an ce ayi sujada to ba a ce akwai natsuwa ba akwai istihbarul qalba babu tumanina ne ta ina wannan yake a cikin sallolin mu an gane ko to da haka da kyau dan uwa mu fahimci cewa shakkan nan ba a yadda da ita ba duk abin da zama to shakka kake yi to kada ka yi amfani da shi yasa malamai suke cewa misali mutum ne ya yi alwala bayan ya yi alwala shi kina yana tsanar tafiya an ta da sallar sashi ɗage ci kana son ka shiga kai sallar sashi ɗage ci kai ka koyi alwala sai kuma kana shakkar ko ku a alwalan nan taka ko akwai ta yau mai na shakka ina hujjar ba alwalan babu wannan yana rikici abinda da yawan masu wasu wasi ciwon wasu wasi yake kama su sai mutum kullum yana cewa malam ni kullum wasu wasi nake yo wasu wasin akwai ka'idar shari'a da baka aiki da ita shedan ya fahimci baka aiki da ita shi yasa kawai yake wasa da hankalinka ka ce kana shakka kai ka san kayo alwala daga gida ka fito an kai awa ɗaya biyu cikin gari kana yawan ka za a yi sallah za ka shiga sahu kai sallah kuma ka koma shakka akwai alwallaka to in babu ta me dalilin da yake nuna babu ta babu kawai ka shiga kai sallah to irin wannan ciwon wasu yana kama mutane da dama zai zan ciwo a ƙarshe gare su dan mutum kullum shakka yake yi wai ko alwallasa a yayi yalla yayi fitsari yalla yaji yayi kaza yalla yayi kaza sai shi ne ta sama irin waɗannan abu ka ka misali na biyu idan mutum yana shakka ya sake matarsa ko bai sake ta ba ya za a yi shakka ne ba ya ra'ayi mutum yana shakka ya sake matarsa ko bai sake ta ya fa'ida tafi idan mutum ya yi shakkar raka'a nawa ya a cikin sallah an gane ko shi kenan kana sakar raka'a kana cikin sallah sai shi dan yazo ya buga maka dama dai matsalolin duniya suna da yawa ya dauko ta can da ta can da ta gabas da ta yamma matsala ta gabas da yamma da tukuru da arewa ya hada ma bam sai ka jika shin yanzu sai raka'a na akai kaga in kai kadai ne dai da dama in kuma kai ne limami da yanzu kan sai ka yi ci duhu kirdado za ka kai dauka hannu kawai in ka ga inda kamata kai zauna ta haka ta haya an ce subhanallah tunda kai ba ka sani ba in kuma ka zauna ka jima a sun yi kace wai wai ana fahimta ta to da haka in kana shakkar raka'a biyu ne ko daya to dai za ka dauka tunda ka yi shakka ka ce ka sallah sai ka yi sujudu sa an gane ko sun ka kama shakka misalin kuma idan shakka al-muhrim fi adad al-ashwat idan al-muhrim mutumin da ya aikin hajji yayin shakka akan ashwat asalin ashwat jami'i na shautu kewayawa ma'ana kana tsawafi nan yake zanci to tsawafi ne kana tsaka tsawafi musamman tsawafi idan mutane suna da yawa ne lokacin zaka jima baka kare ba ko ko in ka hau sama saboda tsawafin kasa yafi sauki amma saboda yawan jama'a wani lokaci to sai ka manta nawa kai to kawai sai ka kaddara in kana tunanin biyu ne ko uku sai ka dauki ni sai ka dauki biyu shine tabbas sai ka cika to amma in ka kare tawafi babu sujudu sahwi dan wani mun ce akwai sujudu sahwi a abin nan to shi shi a abin da babu babu sujudu sahwi eh babu wannan to wannan kenan wanda malamai suna kawo kissar wani wata matsala da ta faru a cikin sallah wajen adadin raka'at din ana tsakar sallah ana sallah sai limami ya bata da ya bata shikenan sai aka samu mutum guda cikin masallaci shi kadai ya gane yana subhanallahi subhanallahi subhanallahi diban dole sai da tashi karo raka'a daya cikin tara'if malaman fiqh suke kawo wannan ce to kai liman ya ce eh gaskiya ne sallah bata cika ba sai abin yanzu abin mamaki da shi da liman shi kadai ya gane liman ya yi kuskure ce to kai aka ka gane ce to gaskiya shi yin ana sallah a raka'a ta farko zai shiga gidansa ne a tunani an gane ko a raka'a ta biyu ya ce zai ɗauko harawa musan harawa ko ya ce a raka'a ta uku ya kai ma jakin shi harawa ya ce ya ƙoshi a raka'a ta hudu ya dawo gida ya ce sai ga sallah liman har ya kai sallama ko bai dawo gida bai ce to sallah na ya gane akwai abin da ya rufa shi sanar na ya gane cewa liman bai cika sallah ba don ya ga yana ba jaki harawa bai kare ba jaki harawa ya dawo gida sai ji an ce assalamu alaikum ya ce sallah nan da saura Allah ya kyauta to wannan ana kiran shi al-asl wannan ka'ida tana da koma zuwa ga al'usulun lati buniya alaiha shari'a malamai suna da wato abin nan akanta ka'idodi wadanda wata rana kamata a yi karatu kansu kama al'aslu fil ashiya ka gana al'aslu fil kalami alhaqiqa dan an ka ce magana ce a akwai cikin alqur'ani ko nassi kun ga ka'ida ce fiqhiyya amma za ta shigar da mu cikin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam al'aslu fil kalami alhaqiqa in ka ce maganar nan ba haqiqa bace sai ka kawo dalili domin haqiqar ita ce asali kunga waɗanda suke cewa alƙur'ani kamar shi albautiniya cewa ƙur'ani yana da zahiri yana da bautin duk ƙur'ani bautini ne shi yasa shi albautiniya ba sa sallah ba sa zakka ba sa azumi ba sa komai saboda shi a kala kala ce ka kuma cikin almilal wan nihal da imamu shihristani daga nau'uka na shi'a su ne a ƙasar suriya masu aza hannun hagu akan dama ba ahli sunna haka suke yi ba to su ko haka suke yi da kuma shi albatiniya ismailiyya albatiniya da ita shi ma ismailiyya albatiniya da waccan ta islaha shari'a ta kasar iran duk kafir ta juna suke yi amma kuma idan wani abu ya zo sai su haɗa kai kun gani da waɗanda suke ce a'a ƙur'ani yana da zahiri yana da batin kun ga sun tasirantu da yan falsafa saboda shi aflatona ya ce wannan duniyar da muke ciki jabuci akwai wata duniya ta hakika tana can a ina take ba ku sani to daga da irin wannan abubuwan suka tasirantu shi yasa kuma sai suka jeko wannan abin su falasifa suka watso ma yan shi'a su ko yan shi'a suka watsa ma wadansu sufayi sai sun ka zama to yan hakika ai ba da yan hakika ko ku ji su ba to hakikar wai su suka fahimci hakikanin alqur'ani da sunna mu kuma ba fahimci hakika shi yasa su ba sa sallah ba sa zakka kuma idan suka sha giya hakika ne halat ne aljanna za a shiga saboda sun fahimci hakikanin shari'a kai baka fahimci hakikanin shari'a ba da haka yan uwa dole mu tashi mu yi karatu na ulumul ala da kuma al-aqaid wa tawarihuha wannan shi ne sa wanda irin waɗannan abubuwan idan suka zo sai da za a tattauna al-asl fil kalam al-haqiqa in kace ba haqiqa bane kawo dalili al'asuru fil awamiri alwuju asali a umarni in yazo wajibi yake nufi sai in an samu karina wadda za ta juyar da shi ya kuma ba wajibi ba wafin nawahi at-tahrim asalin haramci da an ce Allah ya hana abu hani haramci sai an samu dalilin da zai nuna hani ne na karhanci da wannan ne za mu iya tattauna da mutane tunda an ce wa aqimus salata in babu da al-aslu fil awamir al-wujub wani sai ce maka to ai wajibi sallah ba wajibi yace sai ce maka sai ka kawo dalilin da zai nuna ta koma wajibi mandubi ce amma in an ka ɗauki al'asulu fil awamir alwujub shi ke nan al'asulu baka ul'amu ala umumi hatta ya ti ko hatta ya ti mukhassis asalin am in yin zo kullu kullu kullu da sauran siya to yana nan matsayin am ɗin shi in ka ce ba am na ba sai ka kawo dalilin da zai nuna ba am ba don ka kai wasa da hankalin mutane ka ce akwai mukhassis ina yake kuma ko ka zo da mukhassis sai ya zama to mukhassisun sahihun ko ba ka nan bari wa aqimus salata sai wani ce maka aiban da malamin su shi an dauke mai sallah to a ina aka dauke mai shi wannan tunda wannan aqimu ya shafi kore musulmi sai ga abubuwan duk cikin tattaunawa za ku ji su wata rana al aslu baqa'u hukmin nass al hatta yati nasikh sai nasikh ya in kace wannan hukunci an shafe shi sai mu ce a'a asli hukunci tabbace ki amma in an samu dalili ingantacce da ce an shafe wannan sai a yi da shi al aslu bara'atu dhimma hatta yathbuta at-taklif asli bara'a ta dimma ma'ana ba a cewa ana bi na bashi ko ba ka nan bane bashi ko na shari'a ko ko ni ko ko wanda ba na shari'a ba yanzu mutum kawai zai ce ina bin ka bashi a asalin dan adam ba a bin shi bashi asalin dan adam ba a bin shi bashi sai in an samu dalili kuma asali ba a cewa an dora maka ibada sai an kawo dalilin da ya nuna wannan ibadar gata ga dalilin da sa ce a yi ta da haka ne za ka tsere ma duk wata ibada wadda alkur'ani bai san da ita ba sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san da ita sai mutum zai ce maka a'a ai an dora maka kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza sai to naji kawo dalili shin a ina ne Allah faɗi haka ko a ina ne hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ibada an dora mini ita in babu kuma wannan kai ne kake son ka bautar da ni ko ko an bautar da kai kai baka sani ba kana son ka bautar da ni ba sai yawan karɓi wannan Allah ya kyauta. Saboda haka waɗannan al'usul suna da amfani a karantar da mutum su saboda lokacin da zai tattauna da mutane musamman in ka san su ba za a yi wasa da hankalinka. Kalima ta annas tana nufin mi mutane. Sai Allah ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshahu. Annas mutane sai malamin su maka a mutum guda ake nufi. Yayin cewa mutum guda ake nufi kana ita a'a ko ba haka ba kai da kanka a fitrarka ba ka yadda annasu a yi taksisin sa babu dalili kaga baka yadda ba baka wasan ka'idar ba amma an ce baka annasu mutum guda ake nufi sai ka ba haka da mu amma idan aka koma Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim innama dhalikumush shaytan bace innama ulaikumush shayatin zalika kuma mutum guda ne shi ke nan kaga kai fahimci me ake so a ce Allah ya taimake mu baiti na 19 yace wal aslu fi miyahi na tahara wal ardi wath thiyab wal hijara wal aslu asali fi miyahina a cikin ruwan mu jam'i na alma'u sai a ce almiyahu ko ko a ce al'amwahu jam'in ruwa wannan amuwahu baka san shi ba amma miyahu ne kana jin shi ba ba haka ba akwai miya akwai amuwa amuwahu jam'i ne na ruwa mahmud hunayn dai daga cikin shu'ara na kasan misra wanda ya karatu a darul ulum ya kawo wannan jam'in a cikin qasidarsa jiya ma na ji malam ya dan tsakaro mana daga cikin waɗannan baitutuka yake cewa man wahada al-araba hatta sara watirahum إذا رأى ولد الموتور آخاه وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه وكيف ساس رؤاة الإبل مملكة ما ساسها قيصر من قبل أو شاه وكيف كان لهم علم وفلسفة وكيف كانت لهم سفن وأمواه هو هكذا تنهاك طالبين علمي هنا كرا musamman akwai wani littafi da za a same shi da gaggawa sunansa al-mu'jamul wasit kai wani ka same shi saboda wa'ajib suna da yawa to shi mu'jamul wasit ya hada maganganun magabata da kuma maganganun malaman zamani na luga shi yasa nace ka neme shi in ka same shi duk wata kalima ba kora kalima a gurguje sai ka bincike ta ka gani ko zaka samu ma'anarta an gane ko malami shine asali a ba wani lokacin malam baya kusa ka kira ta waya kwatakila kuma za ka sami malam ba saboda uzura sun yawa amma in ka san abuwa sai ka diba sai ka ga kalimar ga asalinta kana zuwa wajen jam'i sai ka ga wannan kalima tana da jam'i biyu wannan tana da jam'i uku akwai kalimar da za ka isa tana da jam'i sun kai goma shi ke nan ba san ko ana fahimtar ta mu'jamul wasit dama guda uku ne akwai mu'jamul wajiz akwai mu'jamul wasit akwai mu'jamul kabir to alwasit din yafi dacewa da dalibi saboda shi wancan kabir kin galibi an yi shi ne ya shafi kamar manya-manyan malamai tunda irin waɗannan kalmomin da ake riba cikin shi galibi sai babban malami amma dai ba zan hana ka saya ba tunda ina fatan ka zan babban malami amma shi wasitikin saboda ya fi saukin ɗauka mujalladi ɗaya ne galibi kuma za ka iya amfanuwa da shi da gaugawa wajen neman kalima kuma in ka zo daga cikin mazaya ɗinsa akwai abuwabul af'al kun san munan larabci da muke yi abuwabul af'al sitta as-sitta fi'ili mujarrad babi shi da yake da su a ilmu sarf akwai fa'ala yaf'alu kamar fataha yaftahu akwai fa'ala yaf'ilu daraba yadribu a gane ko akwai fa'ala ya fulu kataba ya tubu an gane ku sannan akwai fa'ala ya filu a'a fa'ila ya filu fa'ila ya filu kawo hasiba ya sibu akwai ya saba akwai ya sibu masu karatun warshe arama suka ce ya sibu akwai shi kawai haka ba sannan akwai fa'ula ya fa'ulu mithlu karuma ya kurumu to waɗanda abuwa bikin hatta da malaman luga ba kowa yake daftakinsu ba an gane ko kuma akwai fa'ila ya fa'alu shi abin mukawu ba fariha ya farahu shi ne wanda mukawu cikin da shida to waɗannan abuwa af'al yana da kyau ka san su dalili kuma wajen faɗa tun asalin luga haka suke abu na biyu wani lokacin wasali zai iya canzawa kuma ma'ana ta canza in ma'ana ba ta canzawa da sauƙi ba amma idan ma'ana za ta canza kaga an samu matsala to waɗannan abuwabul af'alu sitta galibi cikin wannan mu'jamul wasit sai kuga sun yi layi don zan baka sirri ne amma ba sirri ilimin malamin tsibu ba an gane ko wanda sirri ne na karatu wanda ake yi gaban kowa duk in kaga an kawo fi'ili mai harafi uku zaka ga an ɗan ja wani layi can gaba wani ɗan layi wani ɗan tren tunda shi kan shi layin da ake cewa layi english ne ba ba hausa bace line line online to in kaga an ja wannan layin sai aka yi kasra aka je aka yi ɗan wani ɗan layi kasa karami to yana nuna fi'ili mudari'i kasra ne yake duke shi in kaga an yi fatha kenan fi'ilinsa mudari'i fataha yake dukin shi in kaga an yi dhamma kenan fi'ilinsa mudari'i dhamma yake dukin shi to in kaga an yi fataha da kasra kenan biyu yake dauka in kaga an yi fataha da kasra da dhamma kenan fi'ilin uku yake dauka wannan na baka shi ne cikin sauki saboda da yawa wadansu idan dalibin ilimi sai ka jawaya ce innal hamdalillah nahmuduhu ko ba ka nan bane hamida yahmadu ake cewa ba a ce yahmudu wani da ya zika ce na hamudu huce kajiya suna cewa sun yi karatu amma jahili ne to kaga cikin mu'jamul wasif in kana kallon wannan zaka kidira wannan kuskure Allah ya taimake mu to almuhimmu wal aslu fi miyahi na tahara والأرض والثياب والحجاب أصلي أسطرة أنقالي أروى tsarki ne da su in ka ce ruwan nan ba su da tsarki sai ne sai ka kawo dalili abinda sa ake cewa asali saboda in ka kawo sabanin asali za a tambaye ka dalili yanzu wanda ya ce asalin ruwa ba sa da tsarki kun gami kenan shi inda ka'idar shi za a aiki da ita kenan kafin mu ce waɗannan ruwa suna da tsarki sai mun kawo dalili amma in muka ce asalin ruwa tsarki ne da su to kaga kenan shi idan ya ce waɗannan ruwan ba su da tsarki sai mu ce sai ya kawo dalili wal'ardi haka ƙasa Allah ya ce mu yi amfani da ruwa wajen gusar da dajasa Allah ya ce mu yi amfani da ƙasa mu yi taimama wasu yabi haka sutura asirin sutura tsarki ne da ita ba ba haka ba ba ka zuwa ɗakin kaka ce a duk kayan nan nawa ba su da tsarki a a asirinsu suna da tsarki in ka ce wannan bai da tsarki sai ka kawo da ni wal hijara da kuma duwatsu wannan duk yana nuna maka saboda ku duba ababen da ɗan adam yake da bukata da su Allah ya yi su ne masu tsarki ƙasa duk inda ka je za ka sami ƙasa ruwa za ka samu ruwa ko ba ka namari dutse za ka samu dutse da su ne ake taimama da alwala da wanka so idan aka ce waɗannan ba su da tsarki ai rayuwa za ta yi muna wahala Allah ce wa an zanna minas sama'i ma'an tahura sannan kuma dutse gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Bukhari da Abdullah bin Mas'ud lokacin da ya je abin nan ya je ce rimu masa abin nan ya ce fa akhadha al-hajarayn wa al-qarrawta fa qala hadha riksu ka gani idan ba a samu ruwa ba mutum zai qada'ul haja sai ya amfani sai amfani da dutse an gane ko ba wannan ya nuna da tsarki a garin da magaram mun gabatar da karatu a wani masallaci na ganin unguwar tawala da ake cewa mun yi wato al-maqasid ash-shar'iyya ilmu al-maqasid ash-shar'iyya wa alaqatuhu bil ma ilmin maqasid ash-shari'a da alakar sa da ruwa shi muka karatu a kansa wanda kuma mun yi bayanai wanda duk yake so zai koma cikin wannan muhadara da aka yi da yawan mu abinda muke dauka shi ruwa alakar sa da fiqhu tunda Allah ya ce wa anzalna bis sama'i ma'an tahura amma idan aka koma cikin tafsirul qur'an bil qur'an akwai ka'idodin da za a aiki da su ruwa suna buƙatar karatu na musamman a tafsiri sannan a dawo a aqida ai maganar ruwa tunda ita aqida sunanta al-fiqhul akbar imam abu hanifa da littafi al-fiqhul akbar to ya ruwa suke a al-qur'anance saukar da ruwa Allah ya bayanin yadda ake kafin metiyo ta zo alam tara anna allaha yusji sahaban thumma yu'allifu bayna thumma yaj'aluhu rukama wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit kaga ya faɗi yadda ake hahadawa kafin ba mai tiyo sannan ya faɗi yaya ruwan mi yake sawa girgijen ba zai sauko ba sai an samu mi sai an samu nau'i na iska daban-daban yace wa arsalnar riyaha lawaqiha sai an samu iska da wani nau'i da wani nau'i da iska in suka haɗu sannan su ba da ni sannan su ba da ruwa wannan iskan guda biyu da ake suna ba da ruwa wato akwai oxygen akwai hydrogen kahin su gano su ashe Allah subhanahu wa ta'ala bayanin riyaha lawaqiha ka gani to amma saboda wani lokacin mun jahilci fahimtar nafsi da an faɗi yan meteor sai a cikin waɗannan kafirai ne tsafi ne su tsafi ne su wannan duk ba hujja bane ruwa suna da alaka da aqida ta fuskar mi ta fuskar Allah ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaiz yanzu kuma mai tiyo za su ce za a yi ruwa kuma a yi ruwa to kafirci ne ko ko Allah ne ya faɗi magana wanda ta saba tunda ya zo cikin khamsul la ya'lamuhunna illa Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaiz ya babu a gani a'a da ya ce Allah kaɗai san lokacin da za a saukar da ruwa su waɗannan ba sun san lokacin da za a saukar da ruwa ba ne su da kansu suna cewa prevision dama prevision kin nan kalima biyu ce aka haɗa vision yana nufin gani pre yana nufin gaba kenan kafin wani ya hango su za su ɗan hango prevoir voir se lever voir sun kace gani to pray yana rufin kafi na fata na fahimta ta to prevision hatta da mbc hasashe suke cewa to mun ji sun faɗa za a saukar da ruwa an saukar da ruwa millimeter nawa za a yi igo nawa zai sabka nawa zai shiga ƙasa nawa zai zama nawa ne za a yi noma da shi nawa ne za a yi kiyo da shi nawa ne zai ambaliya wanne ne ba zai ambaliya ba kan zuwa zana ya alifu sun san suna da hasashen za a yi ruwa ba wasu tabbacin bi zai faru waya inna Allah indahu al-musa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham Allah ka dai san lokacin da bi abin da ke cikin mahaifa ba ana nufin namiji ko mace ba yanzu suna da na'ura sai su gani ce maka namiji ne ko mace wani sai ce wannan ai kafirci ne a'a ba kafirci bane na'ura ce take ba su gani amma ba tabbaci bane ecography wanda yanzu mata in baka ba su da ecography ba za a yi abin da aka yi can da kuma ai shekara dubu nawa ana haihuwa ba a yi ecography ba an gane ko to namiji ne ko mace suna iya cewa wani lokacin su ce namiji ne a haifi mi mace wani lokacin su ce mace ce a haifi mi namiji wani lokacin su ce ɗaya ne a haifi biyu wani su ce biyu ne a haifi uku irin da maka hasashe ne suke sannan da suka ce za a haife shi zai zo da rai ko zai mutu dogo ne za a yi ko gajere baki ne ko fari shugaban kasa ne ko talaka ne ko malami dan wuta ne ko na aljanna ne cina haka wannan ba ilimi ba ne nasu wani ɗan abu ne suke hasashe ba sani ba mun fahimta ba to da haka irin waɗannan ababen kada mu zamanto muna da jumudul fikri ban fahimci na soshi ba da aka ce inna Allah inda huwa ilmu sa'a Allah ya sani ranar tashi alkiyama sai dan Qur'ani zai ce an ce wala taqumu sa'atu illa fi yawmil jumu'a ka hadisi ya karanta Qur'ani mun ga muka ai ai an ce kiyama wala ta sai sai yawmil jumu'a ranar jumu'a hadisi ne hadisi ne sun ce sahihi ne sahihi cikin sahihi muslim wala taqumu sa'a illa fi yawmil jumu'a ka hadisi ga hadisi ya karanta Qur'ani to duka irin waɗannan ababen sai da waye ke samu na kira zuwa ga 'yan uwa ɗalibai a yi ƙoƙari a yi karatu ga malamai akwai abin da ke ƙarƙashin lissi kai ba ka ganin shi dole sai malami sai a ce da an ka ce jumo'a an faɗi ko ta wace shekara ne an faɗi ko ta wani sati ce a cikin kowane wata ne ba a faɗa ba to ta'ayinul yawm an gane ko da an ka ce ranar ba a faɗi ko ta wace shekara ba ce ko ta wani wata ce shikenan yasa waɗansu ka kawo ta ka'ida ibn kathir ya faɗe ta da sun kace jasadun nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'lafu fil ard hatta taqumu sa'a la yu'lafu wai ma'ana ba zai shekara dubu ba daga alfun ne an kaɗa wannan fi'ili ba gaskiya bane yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shekara dubu cikin kasa da haka irin waɗannan ababen hasashe ne mutane suke yi wani ne zai zauna ya ci tuwo ya koshi kawai sai ya hurza abin da zai hurza wannan ba gaskiya bane Allah ya mana mai kyau to da haka da yan uwa lokaci yayi ƙadiyya ta ruwa tana da alaƙa da aƙida ta ɓangarori daban-daban na ɗan tsakaro mun su ne a ƙadiyyar saukar da ruwa da ƙadiyyar ruwa alama ce ta ƙiyama tana suna nuna muna ƙiyama ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى علامة تقيامة أن كما تمداك أنت دام جهوت إن شاء الله تعالى za mu dawo karatu bi ibn Allah ta'ala na dan lokaci kadan abinda muka faɗa da mantoli dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik na'am salasa
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka mala da alheri akan wannan daura qayyima kamar yadda ku gani wani lokaci sai ɗalibi ya ce kamar karatun baya gudu ba baya gudu bane ana buƙatar komai aka ɗauka ya zama ya huta yanzu misali inda karatu ne za a yi na gama gari kowa da kowa ba wanki daga jiya zuwa yau an wuce komai to amma lokaci ana buga misali ne dan saboda kowa daga cikinmu ka iya samu wani abu da zai iya taso masa za a iya tambaya yanzu abubuwan nan guda uku ta sai ta mamaki menene cewa asalin ƙasa tsarki ne asalin kaza kaza ne me asalin magana kai kana iya zuwa zaka yi sallah wurin da baka taba zuwa mutum ya ce to wannan wurin ba mamaki wani ya taba tsari asalin abu tsarki ne da malami ta sai an samu dalili ba yana nufin sai an kawo aya ko hadisi ba sai an samu wani abu da yake tabbatar da cewa najasa ta abu yanzu a damana muke ko yanzu sai ka iya zuwa zaka wuce ruwa yana wucewa shi ma akan titi ruwan sai zama sai ya taba kawaka yanzu idan ka shiga da ƙawarka ka wuce yau aka yi ruwa ga ruwa yana wucewa ka wuce sai ka wuce bayan ka arwallah yana nuna cewa sai ka sake arwallah yana nuna sai ka wanke za ka wanke ne don tsarki kawai ne suna don tsarta amma ba magana tsarki ba domin ƙasa asalin ta tsarki ce sannan ruwa tsarki ne kenan tsarkaka ku guda biyu suka haɗu don canjin launi ko na abu baya sa su zamanto na jisa ina ba don fahimta wa'annan su ne abubuwan da mala yake buga misali kaɗan daga cikinsu domin ga amsila nan da dama saboda karatu ana so ya zama an kammala littafin kafin a ce daular nan ta kare shi yasa ake magana akan wannan muna fatan Allah ta'ala ya saka da alheri kuma ko da lokaci yan uwa abin da muka sha faɗi shine muraja mu yau ita muraja domin malamai suna cewa duk karatun da ka ɗauka a gaban malami in ka bari kai barci ba barci ranar fa gari ya waye to gobe in ka tashi zaka duba shi zaka samu kashi 50 cikin 100 ne da gudu zaka yi kashi 70 amma bayan za a ka iya tana abin da kai ɗari bisa da shi amma duk abin da malami ya koya ma ka samu kai muraja a shi ko da bayan magarwa ko kuma ka je za ka kwanta ka bibiye shi to duk abin da malami zai yi da safen nan kana iya tana shi kuma zai zamanto ya iya zaunawa a kanka sama da wanda shi sai gobe zai muraja shi da haka mai haƙuri da abubuwa da muke yi dama ce ta samu yi ƙoƙari mu ribance ta kafin wani lokaci sannan kuskure babba ga wanda za ka ga yana da littafi ya ƙi zo da littafi saboda yana tunƙaho da cewa akwai wa'annan wasa'il wa'annan hanyoyi kuskure ne kana da littafi yanda malami ya fassara ka yi nazari abin da ya ɗaure ma da kai ka yi wannan ana ajiye shi ne ko ta kwana amma ba a dogara da shi shi yasa kuskuren wasu da suka daina sayan littattafai suke saboda ina da maktaba shamila shi kuma la yuguni anil kitab illa kitab dan daga an zo maktaba shamila kwamfuta ta zama babu ta shige na sunanka. da kai da wancan duk ɗaya kuke babu bambanci sabanin littafi in ma haskawa ne za a yi haskawa za a yi hutura za ka yi da haka zai kokari ne abu Masha Allah. Mala ya ce kuma kwalwa duk na'urar na tana iya me yake suna virus ya shiga ko a yi formatin ta ko a yi wani abu amma kai ta kwalwa zai formatin sannan littafin kawai zai formatin shi asali shi ne littafi asalin karatu kuma shi ne a gaban mali zama kuma na ƙa'idodi ake ba da ƙa'idodi ne waɗanda suke musayida muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu gaba kiɗaya kamar yadda aka ce za mu ɗan je hutu kaɗan sai mu sake dawowa bizin lafi jalla ala muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu gaba kiɗaya wasu alaikum wa rahmatullahi